الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كانوا متى شاشة قوات ربيع الآخر شكرة تدبو أربعين دبيو hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da daya ga watan 12 shekara ta 2020 shekarar miladiya muna ci gaba da karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqad sahih wallafar babban malami al-sheikh Abdulsalam ibn Idris al-Abdulkarim Allah ya ji kamalin da rahmarsa amin dan uwa aje idan muka manta ba muna cikin rukuni na hudu ne daga cikin rukunin imani imani da manzannin Allah subhanahu ta'ala wanda malam ya dauko gaba da yake mana bayani game da dukkanin annabawan Allah da manzanni gaba ɗayan su kaf sun zo ne domin a isar da sabon Allah madaukakin sarki kuma dukkanin su addinin su guda ɗaya ne addinin su shine addinin musulunci aqidar su ita ce tauhidi la ilaha illallah sannan mazan da yake a lokacin kuma shine rasulullah amma da dukkanin su la ilaha illallah din su ɗaya ce to wannan shine malai ke kokarin tabbatar mana da shi ya kawo mana bayani game da annabi nuhu alaihi salam haka nan annabi musa haka nan annabi suleiman alaihi salam wanda anan muka dakata malai ce wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله ما أكين سركي شرع لكم من الدين الله ما أكين سركي يا شر أن تامك الدين نم ونم من عند تكي من الدين با تبعيدية بتي ba mincin take nuna cewa Allah ya shar'anta mana wani bangare daga cikin addini wani bangare ba a shar'anta mana shi ba a'a addinin musulunci duka Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana shi minci wanda suke ce mata bayaniya ma'ana dukkanin nau'i da al'amarin addini Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana shi ma wasa bihi nuhan irin abinda aka yi wa annabi nuhu alaihi salam wasici da shi wallazi auhayna ilayka da kuma abinda muka yi wahayinsa zuwa gare ka وما وصينا به إبراهيم da kuma abin da muka yi wasicinsa zuwa ga annabi Ibrahim wa Musa da annabi Musa wa Isa da annabi Isa alaihi musallam ma'ana Allah madaukakin sarki ya dora muku shari'a ya lazumta muku ku bi shari'a ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin shari'ar da aka yi wa annabi Nuhu wasici da ya bi ta shi da mutanansa irin shari'ar da aka yi wa annabi Ibrahim wasici ya bi ta shi da mutanensa irin kuma shari'ar da aka yi wa annabi Musa da annabi Isa su bi ta su da mutanensa gaba daya ma'ana kun ga shari'ar din mece ce diddai ce shari'ar da aka ce mu bi ita aka ce annabi Ibrahim ya bi ita ce annabi Nuhu yake bi ita ce annabi Musa da annabi Isa alaihi musallatu wasallam suke bi gaba daya haka nan sauran annabawa da ba su ba duk irin wannan shari'a ita suke bi kamar mai tambaya tambaya wace wace ce shari'a sai Allah madaukakin sarki ce an aqimu dina wala tatafarraqu fihi shine su tsayar da addini kada su rarraba a cikin sa tsayar da addini shine kadaita Allah madaukakin sarki da kore masa ababan tarayya a sannan kuma da yin biyayya da da'a a gare shi wannan shine asalin addini kamar yadda ɗaya daga cikin malamin tafsiri Mujahid ibn Jabr yake cewa babu wani annabi daga cikin annaban Allah da Allah subhanahu wataala zai aiko face sai masa wasici da yin sallah da yin zakka da kuma kadaita Allah madaukakin sarki a cikin bautarsa da kuma kore masa ababan tarayya saboda haka dukkanin annabawa gaba ɗayan su addinin su guda ɗaya ne malai yace kabura Allah madaukakin sarki yace kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi ya girmama abu ne mai nauyi mai girma alal mushrikina a wajen mushrikai ma tad'uhum ilayhi abinda kake kiransu zuwa gare shi tauhidin da kake kiransu zuwa gare shi cewa su daina bautar gumaka su bauta wa Allah madaukakin sarki shi shi kadai wannan abu ne mai girma a wajen su suna gani ta ya za a ce su daina bauta wa gumakan da iyayensu da kakanninsu da kakannin kakannin suka bautatawa lokaci ɗaya su daina bautata musu to sai suke gani abu ne mai girma da ba za su iya daina ba Allah madaukakin sarki ce Allahu yajtabi ilayhi mai yasha'u Allah yana zabar wanda ya ga dama ilaihi zuwa ga tauhidi ya shiryar da shi ya mai ga mankata wa yahdi ilaihi mai yunib yana kuma shiryar da wanda ya koma zuwa gare shi zuwa ga tauhidin da ya kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki don kuwa wannan ayar ita ma ta biyo bayan ayoyin da muka gabatar ne a baya na kasancewar annabawa gaba ɗayansu sun rayu ne akan addinin musulunci kuma akan kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki akwai wasu ayoyin da dama a cikin alkur'ani da suke nuni akan dukkanin annabawa sun rayu ne akan addinin musulunci akan kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki amma malam ya kawo mana ɗanɗan ne domin ya mana ya buga mana misali misali daga cikinsu za mu yi ɗaukar misali akan annabi ibrahim alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima kun ga sai ya ce walakin kana hanifan muslima amma kana minal mushrikin hakanan rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هكذا جيكس النبي يعقوب عليه السلام شما أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون to kun ga duk haka hakan annabi yusuf alayhi salam rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta wali fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin yan uwa kun ga dukkan annabawan Allah da manzanninsa dukkanin su fatan su da wasicin su ga ƴaƴan su da burin su su rayu akan musulunci kuma su mutu akan addinin musulunci shi sa dukkanin addinin da annabawa suka zo da shi sunan shi addinin musulunci babu wani addini da wani annabi ya rayu akan sa wanda ba musulunci ba dukkanin su musulmi ne wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da ta kawo mana jerin annabawa ko manzon da ake ce musu ulul azmi min ar-rusul ma'ana ma'abuta azama ma'abuta himma a cikin manzanni su ne a aji na farko a cikin martaba ta annabawa da manzanni gaba ɗaya كما يدعى cikin suratul azab ita ma ta kawo mana su wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum ko wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam da masu su biyar ne su ne ulul azmi minar rusuli da annabi musa annabi ibrahim alayhi salam annabi musa alayhi salam annabi isa alayhi salam annabi nuh alayhi salam sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su su biyar ne kuma su ne manzannin nan da annabawan da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ranar tashin kiyama idan wahala ta yi wahala za a rinka bin su ana neman su nemi ceto a wajen Allah maɗaukakin sarki don aiwa kowa hisabi kowa ya san matsayinsa su ne waɗannan manzanni kamar yadda za a je wajen annabi adam za a je wajen annabi nuhu za a je wajen annabi ibrahim za a je wajen annabi musa da annabi isa ƙarshe kuma a tiki a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sa malamai wasu daga cikin malamai suka ɗan yi saɓani cewa to ai lalle shi ma annabi adam yana cikin ulul azmi minar rusul dalilin su shine wannan hadisin cewa ai annabawan da aka ambata an ambaci iya ulul azmi minar rusul ne kadai to tunda aka hada da shi a ciki to shi ma yana cikin ulul azmi minar rusul kun ga ana ai guda shi da annabi ya faɗa a cikin wannan hadisi na bukhari mutum shida ne annabi adam annabi ibrahim annabi nuhu annabi isa annabi musa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma anan mutum biyar ne a cikin wannan aya ta cikin suratul shura mutum biyar ne haka na cikin suratul azab su ma mutum biyar ne to amma da yan kwazanci mafi inganci ulul azmi minar rusuli mutum hudu ne mutum biyar ne kadai iya waɗanda ayoyin nan suka ambata saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin sautu daha yace wala qad ahidna ila adamu min min qabluku wa lam najid lahu azman wa lam najid lahu azma Allah madaukakin sarki yace bamu samu azama tare da shi ba ulul azmi din can to shi wa lam najid lahu azma ba mu samu azama tare da annabi adam alaihi salam ba saboda haka zance mafi inganci ulul azmi minar rusuli mutum biyar ne waɗannan wanda wannan aya ta ambata Allah madaukin sarki ya samu dace malai ce wa adadin rusuli adadin manzannin Allah 315 adadin su guda 315 manzanni wal anbiya adadin kuma annabawa mi'atu alfin dubu ɗari wa arba'atu wa ishiruna alfan da kuma dubu ashirin da hudu dubu ɗari da ashirin da hudu shine adadin annabawan Allah tabbata zalika fil ahadithi hakan ya tabbata a cikin hadisai ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi min hadisi abi umama daga cikin hadisin uba abi umama wa min hadisi abi dharr haka nan kuma yazo a cikin hadisin abi dharr yarda Allah madaukakin sarki ta kara yarda ta kara tabbata a gare su gaba daya yan uwa waɗannan adadi na annabawa guda 124 da manzanni 315 dukkaninsu adadin wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana sunayensa a cikin alƙur'ani guda 25 ne guda 25 ne kawai Allah ya ambata a cikin alƙur'ani mai girma guda 18 ya ya ambace su ne a cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dawuda wa sulaymana wa ayyuba ويوسف وموسى وهارون كذلك نجري المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا to kun ga waɗannan mutum nawa kenan goma sha takwas saura mutum nawa kenan a cikin goma sha takwas saura bakwai to su bakan akwai annabi hudu alaihi salam akwai annabi salih akwai annabi shu'aib akwai annabi idris akwai bilkifil akwai al-yasa akwai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum bakwai kenan to za ku kuma su kuka shiga cikin alqur'ani za ku ga an ambace su annabi adam gashi nan a cikin surori da yawa daga ciki akwai suratul baqara ko yawa gashi nan a cikin akwai yanzu mun karanta ayi walaqad ahidna ila adama wa id qulna lil malaikati isjudu li adama gashi nan dai a cikin gurare da yawa annabi adam alaihi salam haka nan da annabi salih da annabi Hud da annabi Shu'aib za ku ga akwai su ma a cikin akwai su akwai Hud a cikin akwai su a cikin suratu Hud akwai su a cikin suratu Yunus ma akwai su a cikin Shu'ara da sauran surori na Al-Qur'ani kazzabat qaum nuh kazzabat 'adun al-mursalin id qala lahum akhuhum Hud ala tattaquna kazzabat ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون كنا دقا سما هكذا دا إدريس دا, دا, دا الكفل سوكم أنك شكا سوة الأنبياء إذا كسامي سوكو وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين أنا لا مسام اليساء أنا أرمومي أنا لا مسام اليساء ها alisa ba alisa ba afwan dulkifl alisa akwai shi a cikin wancan aya ta cikin abin al'am dulkifl shi ne ana za mu samu shi suratul sad na'am ga kawai da gaske a cikin suratul sad za mu samu dulkifl nan kadai aka ambace shi sai annabi muhammad kuma sallallahu alaihi wasallam akwai shi kuma a cikin surori guda nan guda ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam guda nawa ne ya fi uku yawwa kuma ya fi kama ya fi guda hudu ne ina ji akwai a cikin ali imran ko akwai a cikin ahzab akwai a cikin muhammad akwai a cikin fatai haka ne ko yawwa can wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ko nan ko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ko wa amanu bima nuzila ala muhammadin muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka yazo sau hudu a cikin alqur'ani mai girma to a cikin waɗannan manzanni guda 25 guda hudu daga cikinsu larabawa ne wanda kusan mafi yawancin manzanni sun fitowa daga cikin tsatsan bani isra'ila larabawan su ne da annabu salih da annabu hud da annabu shu'aib sai kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam su kaɗai ne larabawa sai kuma wasu guda uku wanda su malamai sun yi saɓani akan kasancewarsu manzanni da annabawa Allah maɗaukakin sarki ya kawo su a cikin alkur'ani to sai dai wajen tabbatar da annabcinsu da manzancinsu malami sun yi saɓani shi ne akwai khidir akwai tubba akwai zilƙarnai waɗanda malami sun yi saɓani a kansu ko kun ga da zilƙarnai da khidir dukkaninsu mun samu kisa suna ina suratul kafi ko yawwa shi kuma wannan tubba mun samu kisa suna ina ji a cikin suratul kafi ko wa ashabir rasi wa qaumu tubba kullum ka zaba rusula fa haƙa wa'id to da tubba da zilƙarnai malamai suka ce waɗannan ba annabawa ba ne zance mafi inganci ba manzanni ba ne kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa ban sani ba da tubba da zilƙarnai annabawa ne daga cikin annabawan Allah ko ba annabawa ba ne annabi yake faɗa ka tsira da aminci tsara tabbata a gare shi albani ya inganta hadisi to shi sa malamin suka ce sai dai ai tawakkufi a kansu su ba annabawan Allah bane amma Khidir alaihi salam shi malamai suka ce wannan abin da yafi inganci daga cikin maganganun malamai shi kuma manzo ne daga cikin manzannin Allah annabi suka ce saboda wasu karinoni da suka zo a cikin kissarsa kun ga karina ta farko Allah madaukakin sarki ce lokacin da annabi Musa da yaransa suke neman wajen da suka same shi Allah ce fa wajada abdan min ibadina ko atainahu rahmatan ka sa maki a nan wajen rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma Allah ce sai muka bashi rahama mai ce rahama annabta wani lokaci takan zo da da rahama da ma'anar rahama a cikin alqur'ani a gurare da sannan wa allamnahu min ladunna sannan muka sanar da shi ilimi daga gare mu shine abinda malamai suke ce masa ilmin ladunni ilmin ladunni shine wahayi Allah madaukakin sarki ya sanar da bawa ta wata hanya da ya ga dama ta hanyar mala'ika jibrilu ko kuma ta hanyar da ake wa annabawa wahayi sannan abu na ƙarshe kuma lokacin da suka yi abin da suka yi da annabi Musa annabi Musa ya kara ya kasa jure a abubuwan da aka sharɗanta masa na kada ya tambaya sai da ya tambaya to da ƙarshe ya ce masa wa ammal jidaru fa kana lil gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumu وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك سيتمي وما فعلته عن أمري yace kaga duk waɗannan abubuwan da na aikata ba fa na aikata su bane da umarni na da umarnin wa aikata su da umarnin Allah madaukakin sarki aikata su to umarni ne kuma da a ciki ya kashe mutum ya kashe wani yaro ko yawwa a ciki kuma yayi me ya huda wani jirgi ruwa yana shiga ciki a ciki yayi me ya ga katanga ya tsaye da ita to duk zaka abubuwa ne da kai akan kanka a tunaninka da hankalinka za ga lokacin da yake dubba su dace ana cikin tafi a cikin jirgi jirgin da suka dauke ku kyauta saboda sun san shi kawai sun dauke ku kyauta kun ana cikin tafiya ko sai ka samu wani sai ka fasa jirgin ruwa ya rinka shiga wannan ya dace da hankali mai kyau bai kamata ba suna cikin tafiya a cikin gari kawai ga wani yaro dan karami ya kama yaron ya murɗe masa wuya kawai ya mutu wai zai jura wannan suna cikin tafiya sun je wani gari suka nemi su basu masauki saboda basu da masauki duk garin gaba ɗaya kowa ya kasa basu ya kasa basu masauki suka hana su abinci kuma suka hana su masauki suka kore su bayan gari sun samu bakin wata katanga sun kwanta suna hutawa kawai sai katangar irin tsohuwar katanga ce ta karkato za ta faɗo sai su hannu ya tare ce gyara ce mai da ita ya gyara ta to akan mai mutanen da suka hana kuma sauki za ka musu abin to sai ce duk waɗannan abubuwan ban aikata su da umarni na ba na aikata su da umarnin Allah maɗaukakin sarki to kaga umarnin Allah maɗaukakin sarki ta wace hanya ta hanyar wahayi to shi zance mafi inganci yan uwa annabi Khidir shi annabi ne ba ba ba wali bai kamar yadda wasu suke rinjaya wasu na cewa wali ne anan suke suke kawo hujja cewa wali ya fi annabi me yasa saboda gashi an tura annabi wajen wali ya je koyi ya je koyi karatu ina fata kun gani Allah madaukakin sarki ya ce tafi zuwa ga wani bawa annabi Musa ne tashi yana wa'azi a cikin banu Isra'ila wa'azi yayi wa'azi sai aka tambaye shi yanzu a duniya ya Musa alaihi salam wa ya fi kowa ilimi a duniya shi kuma sai ya duba ya ga a lokacin shine annabi babu wani annabi sai shi sai ce ni ne sai Allah madaukakin sarki su ya ladabtar da shi me yasa bai jingina ilimi zuwa ga Allah madaukakin sarki ba me yasa ya ce ya fi kowa ilimi sai Allah ya ce ba haka bane ka tafi akwai wani bawan mu ne a waje kaza ka je ka koyi karatu a wajen to sai suka ce kun ga an tura wali ya je abin nan annabi ya je koyi karatu a wajen wa wali shi sa akwai fifiko tsakanin annabi da wali ina fata kun fahimci abu to amma da annabi Musa alaihi salam da annabi Khidir alaihi salam dukkanin su annabawa ne daga cikin annabawan Allah sannan kuma wani ya san wani abin da wani bai sani ba ya nuna cewa wanda ya san wani abin da wancan bai sani bai yafi shi wannan baya nuna haka kwata kwata akan samu mutum ya fi wani falala sosai da sosai a ilimin ma ya kere masa sosai to amma akwai wani bangare da shi ya sani kuma wanda wannan bai sani ba takan yi sosai da sosai saboda haka annabi Musa alaihi salam da annabi Khidir kamar yadda ne mana bayani zance mafi inganci dukkanin su annabawa ne daga cikin annabawan Allah manzanni ne kuma daga cikin manzanin Allah malai ce wal farq bainar rasuli wan nabi nan ba wata gaba ce bambancin da ke tsakanin annabi da manzo annan nabiya shi annabi huwa alladhi yunabbi'uhu Allah shine wanda Allah madaukakin sarki yake bashi labari yayi masa wahayi wa huwa yunabbi'u bima anba Allah bihi kuma yana zantar yana bada labarin abinda Allah madaukakin sarki yayi masa wahayin sai ya bashi labari da shi fa in ursila ma'a zalika ila man khalafa amra Allah idan an aiko shi tare da wahayin da ake masa zuwa ga wanda suka saba umarnin Allah madaukakin sarki li yuballighahu dan ya isar da wannan umarnin Allah madaukakin sarki ya isar da wannan wahayin li yuballighahu risalata risalata min Allah ya isar da sako daga Allah madaukakin sarki fa huwa rasulun to ya zama manzo abin da yake cewa shine annabi shine wanda Allah madaukakin sarki zai masa wahayi shi akan kansa idan yi masa wahayi wanda suke tare da shi musulmi da daman can suna tare da shi zai zantar da su abinda Allah maɗaukakin sarki masa wahayi zai ba su umarni da hani iya musulmi kawai daga lokacin kuma da aka ce masa ya je ya samu wanda ba su yi imani bai kirawo su musu da'awa ya shigo da su addinin musulunci to a lokacin kuma ya zama manzo ina fata an fahimta wannan ra'ayin da malam ya tabbatar kenan a cikin littafinsa ina ji lokacin da muke karatun risala kamar mun dan tattauna akan abin da ya shafi bambanci tsakanin manzo da annabi insha Allah ta'ala zamu zo mu bayanin da yafi inganci a ciki malai ce amma man kana inna ma ya'malu bi shari'ati qablahu amma wanda ya kasance yana aiki ne kadai da shari'ar manzanni da annabawan da suka gabace shi walam yursal shi ba aiko shi ba huwa ila ahadin yuballighuhu anillahi ga wasu daga cikin mutane dan ya isar da su da ya isar musu da sabon Allah madaukakin sarki risalatan fa huwa nabiyyu to wannan shi annabi ne walaysa bi rasulin ba manzo bane ma'ana shi an ba shi wahayi ne kawai aiki da ita da shi da wanda suke tare da shi amma ba a ce zai kira wani wanda bai musulunta ba wanda ya kangare wa Allah madaukakin sarki yake bautar gunki yake bautar wani Allah madaukakin sarki babu ruwan annabi da shi a wannan ra'ayin fa ina fata a fahimta a fahimta a wannan ra'ayin da malai yake kokarin tabbatarwa shi ba ruwansa da shi zai yi abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi kuma ya umarci wanda suke tare da shi amma wanda ya kangare shi bai shafe shi ba Allah ya ce qala mujahidun imam mujahid yace rahimahullah Allah ya masa rahama annabi wahdahu annabi shi shi kadai allazi yukallimu wa yunazzalu shine wanda yake magana ma'ana ake masa wahayi sannan kuma a saukan masa alaihi a saukan masa da wahayi wala yursal ba kuma a aiko shi ba wa alaihi to akan wannan abin da malam yake wurin tabbatarwa fa inna kullu rasulin nabiyyu zamu ga cewa dukkanin wani manzo annabi ne amma walaisa kullu nabiyin rasulan ba kuma kowanne annabi ne yake zama mai ba manzo saboda haka da annabi da manzo wacce kalma ce ta faɗi annabi ta faɗi ko ina fata an fahimta annabi ta faɗi saboda kowanne manzo menene annabi ne amma kowanne annabi ne manzo ba kowanne annabi ne manzo to ƴan uwa wannan gabar ita ma tana ɗaya daga cikin gababin da malamai suka tattauna sosai a kanta wai mai bambanci tsakanin annabi da manzo wasu suka ce manzo shine wanda aka yi masa wahayi wanda kuma ba a yi masa wahayi ba a wanda aka yi masa wahayi aka ce ya isar shine manzo amma wanda aka yi masa wahayi aka ce kada ya isar yayi aiki da shi akan kansa wannan shine annabi wannan da yawa daga cikin malamai sun tabbatar da wannan ibn baz Allah madaukakin sarki masa rahama shi ma wannan ra'ayinsa kenan to amma dai a takaice yan uwa zancen da yafi inganci shine da manzo da annabi bambancin su bashi da yawa da manzo da annabi kowa an aiko shi kowa an masa wahayi sai dai bambancin kawai shine shi manzo an bashi sabon sako ne sabuwar risala aka bashi kamar annabi Musa kun ga an bashi at-taura a kansa aka fara saukar da at-taura to shi manzo ne bayan sa kuma an samu manzanni da annabawa daga cikin banu Isra'ila da Allah ya rinka sakkowa ya rinka turo su su amfani da at-taura wajen wa'azi da isar da sakon Allah madaukakin sarki wanda suka kafirce a kirawo su amma ba sabon sako aka sauka musu ba sun yi amfani ne da me da at-taurar da Allah ya sauka da annabi Musa alaihi salam kuma ya wuce bata ina fata an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa a cikin suratul aqam inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur sai ce yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna hakika mun saukar da at-taura a cikin ta akwai shari'a da kuma haske sai Allah ce yahkumu biha an-nabiyuna kun ga annabawa suna yin hukunci da ita alladhina aslamu wanda suka musulunta abin nufi suna yin hukunci da ita a matsayin littafin da Allah madaukakin sarki ya ba su su ma su amfani da shi amma ba a saukar musu da sabon sako ba shi manzo shine wanda aka ba sabon sako fil annabi ko shine wanda aka ba sako amma ba sabo ba sako ne na wani annabi zai jaddada shi aiki da shi shine bambancin su Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin illa idza tabanna alqashita bama aiko kafin ka ba wani manzo ko wani annabi face sai duk lokacin da yayi karatu ko yayi tilawa sai an samu shedan ya jefa wani abu a cikin karatunsa ko a cikin tilawarsa to abin nufi mahallin shaɗi ma'anar wajen shine Allah madaukakin sarki cewa ma arsalna bama aiko ba kafin ka daga wani manzo ko wani annabi kun ga Allah ya ce mun bamu aiko ba daga wani manzo ko wani annabi yadda aka aiko manzo haka aka aiko me annabi to kun ga zancin cewa shi annabi ba aiko shi ba manzo aka aiko wannan bata taso ba haka Allah madaukakin sarki ce kanan nasu ummatan wahida sai ce me fa ba'atha Allahu an-nabiyina al'umma da sun kasance al'umma ce guda ɗaya sai Allah madaukakin sarki ya aiko ya turo da suwa da annabawa kun ga aiko da annabawa aka ce ba manzanni ba haka nan a cikin hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة أتكين حديث البخاري ده مسلم wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ke cewa an fifita na akan annabawa da abubuwa guda biyar daga ciki sai ya ce kowanne annabi ana aiko shi ne a turo shi zuwa ga mutanensa a keɓe ni kuma sai aka turo ni zuwa ga mai duniyar gaba ɗaya to sai nuna annabi shi ma aiko shi ake turo shi ake kamar yadda aka turo da turo da manzo saboda haka da manzo da annabi dukkaninsu an aiko su an turo su kuma ana musu wahayi sai dai abin da suke bayarwa na sako ba a ba su sabon sako na littafi saukake ba a'a littafin da ya gabace su daga cikin annabawan da suka gabace su su suke jaddadawa su suke ƙara sabuntawa a kansu suke kira to a takaice yan uwa wannan shine zance mafi inganci a cikin zantuttukan da malamai suka yi na bambancin da ke tsakanin manzo da kuma annabi malicin amma ma kana وقد سمى الله تعالى لنا جملة منهم حقيقة الله مدوكين سركي يا أنبتن منا wasu wata jumla daga cikin annabawa da manzannin Allah madaukakin sarki ya kawo mana su a tattare ka Adam wa Nuhin wa Idris wa Hudin wa Salihin wa Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Lut wa Shu'aib wa Yunus wa Musa wa Harun wa Ilyas wa Zakariya wa Yahya wa Yasa' wa Dhulkifl wa Dawud wa Sulaiman وأيوب وذكر الأسباط جملة يا أنبتن mana dukkanin waɗannan annabawa da manzanni a cikin alqur'ani sannan kuma sai ambaci al-asbat a jumlace al-asbat sune jikokin annabi yaqub alaihi salam jikokin annabi yaqub alaihi salam qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala wa unzila ilaina wa unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba sai ce me wal asbati to wannan al'asbaɗin su ne jikokin annabi yaƙubu alaihissalam wannan daga cikin su ma akwai annabawa da yawa to haka allah maɗaukun sarki ya kawo mana su a tattare bai ambata mana cewa da wane da wane da wane ba ga kuma ƙasar da aka tura su ga kuma abin da aka basu a'a kawai allah subhanahu wataala haka ya kawo mana su a jumlace wal asbaqa wa isa haka nan annabi isa alaihissalam wa muhammadin sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in malai cewa qassa alaina min naba'ihim wa akhbarihim ma fihi kifayatun wa ibaratun wa idatun haka nan Allah madaukakin sarki ya bamu kissar su ya bamu labarin su irin labarin da yake a cikin sa akwai isarwa da wa'azi da fadakarwa dukkanin labaran annabawa da manzanni da ke cikin alƙur'ani za ku ga akwai abin da Allah maɗaukin sarki ke so isan mana na saƙo ko dai na yi ne mu yi ko na bari mu bari ko ya nuna mana ga abin da suka kira mutanensu a kai suka bijire musu ga kuma ƙarshen sakamakon da Allah maɗaukin sarki ya musu ko kuma nuna mana ga wanda suka ba annabawa da manzanni ga kuma irin kyakkyawan sakamako da Allah maɗaukin sarki ya musu shi sa Allah maɗaukin sarki ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil amsar hakika a cikin kissosin mutanen baya da suka gabata lalle akwai ibra akwai daukar izina akwai daukar wa'azi amma ga ma'abuta hankali ga ma'abuta tunani mala yace wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl akwai manzanni da mun baka labarin su mun baka kissa su tun kafin wannan wa rusulan akwai kuma manzannin da lam naqasushum alayka kwata kwata mun baka labarin su Allah subhanahu wataala ya ko su ne kawai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarinsu amma da yawa mafi yawa ma duk ba ba mu labarinsu ba wasu ma ko sunansu ba mu sani ba yanzu da aka ce akwai annabawa dubu ɗari dubu ɗari da dubu ishirin da hudu to kaga ko dubu ishirin da hudu ba mu sani sunansu ma kaɗai ba mu sani ba gaba ɗaya ishirin da hudu aka amsa mana cikin alƙur'ani saboda haka Allah maɗaukin sarki ya ɓoye sauran wa ilimin gaibinsa wa kallama Allah Musa takliman Allah madaukakin sarki yayi zance da annabi Musa zance malai ce fa nu'minu bi jami'ihim tafsilan fima fassala Allah zami imani da waɗannan manzanni dukkanin su a jumlace a rarrabe cikin abin da Allah madaukakin sarki ya rarraba mana kamar wanda aka kawo mana sunayen su da ayyukan su da inda aka tura su da duk abin da suka ambata mutanen su da irin amsar da aka ba su zami imani da waɗannan abubuwa wa ijmalan fima fima ajmala Allah za kuma mu imani da su a jimlace cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya jimlace Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abin da muka faɗi daidai ‘yan uwa Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sabi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah